الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم نايمان سلم إذا جاء الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana da muka saba ranar juma'a wanda muka saba gabatar da darussa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau insha Allah za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin riyadu salihi babul khawf babul khawfi babin tsoron Allah amma ya sa dai khawfu kawai ne babin tsoro amma kowa ya san ma'anin tsoro a addinin musulunci a tsoron da ake nufi tsoron keta haddodin Allah ba wai kullum mutum ya zama matsoraci ba shi musulmi ana so ya zama zarumi ne mai tsayawa da gaske a cikin dukkan al'amura manan an ce hauku ana nufin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine kima mai sharhi yace ai minallahi azza wa jalla tsoron Allah kamar yadda a cikin zakariya a cikin fada cikin sharhi risala yace ma'anar khawf huwa fada'ul qalbi min makaruhin yanaluhu zuciya ta razana saboda wani abin ƙi da yake gudun kar ya same shi aw min mahabubin yahutuhu wannan lugatan ke wani abin ki da kake tsoron kar ya same ka a luga wannan shine khawfu ko kuma wani abin da kake so da kake tsoron ya kubuce maka to amma addini kuma shi ma kusan haka ne saboda me zai sa ka ji tsoron Allah saboda kar wani makaruhu ya same ka daga ubangiji kamar azabarsa ko kuma wani abin da kake so ya kubuce maka kamar yardansa da aljannarsa to don haka ya kamata ka tsore don haka shar'an ma ma'anan yana taradufi da kusan ma'anansa lugawu وسببه تفكر العبد في المخلوقات abin da zai kawo khaufu daga Allah subhanahu wata'ala shine bawa yayi tunani a cikin abubuwan da Allah ya halitta ya gane girman Allah sai ya ji tsoron Allah don wanda ka san girman shi kake jin tsoron yanzu shi ce gantakan da kafurai da fasikai suke yi ai saboda ba su san girman Allah ba ne da sun san girmansa da ba su rinka wato keta haddodinsa ba ka tafakkurihi fi ta tasiri kamar ba ya rinka tunanin takaitawansa wa ihimalihi da sakacinsa abin da ya yi takaitawansa wajen ladabi ga Allah ko biyayya ga dokokin Allah ko sakacinsa wajen aikata wasu umarni na Allah wa qillati muraqabatihi ko karancin muraqabar Allah muraqaba ka rinka kawo Allah a zuciyanka tana da faɗi shine malamin mu yake cewa idza qumta ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha to wannan ma murad shi yasa ma yake maka wacce gilbi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhi ka shagaltu da jin ubangijinka ba wanda yake iya gane wannan hakika sai arziki amma kamar shi yayi magana ne akan kamar ma'arifa yake nuna wa mutane in ka zo sallah ya zamanto kayi mahau na komai banda Allah ba ka jin komai ba ka jin akwai komai ma wannan shi yasa aka ce sahabbai suna sallah wani lokaci ginshikin masallaci yakan kare ya faɗi ba su san ma ya faɗi ba saboda sun yi istigraki fillah sai an yi sallama ce yau sai wannan ya faru amma mu yanzu a rifai da yawa in an samu spark a masallaci sai ka ga an watse to wannan shi dai shi ne yake maganar cewa mutum ya illan muraƙaba lima yarda'u ko ya rudda alai lima ya rido alai da abin da ke tuzgo masa ba muraƙabarsa da abin da ke tuzgo masa daga Allah wannan muraƙabar shi ne wato malamai sufaye suke ce hasanatul abrari sayyi'atil muqarrabin hasanatul abrari ita ce sayyi'atu a wajen muqarrabun wannan shine ya kawo halakan masu ganin malanta ba su zama malamai ba cewa misali manzo sallallahu alaihi wasallam yace inni la yuganu ala qalbi qalbi fa astaghfirullah fil yawmi 70 marra ko aksara min 70 marra a wata riwaya ma mi'ata marra to sai irin wayancan mutane ne to in ba laifi ne ya kawo istighfari domin su kai wa annabi hari a billahi sai inda ba sani ba sun halaka wam ya su nuna annabi yin nuna sum'a to wannan shine abin da basu gane ba kamar yadda shi malamin ya faɗa a nan da yake ya san Allah sai ya ce ko ta kasirinka da sakacinka a cikin muraƙaba abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan kaman yana kwatanta ana dan samun dim a muraqaba kaman a samu dan disconnection na na abin nan na na network tsakaninsa da Allah na na dan kyaftawan ido to dalilin wannan dan disconnection na network din sai yayi istighfari saba'in kaji abin da yake sa yayi istighfari ba kuma a sallah ba mu can da aka ce idza qumta ila salati aka ce to shi ba a sallah ba rayuwansa dimin da'irin haka take idan an in an samu wani abu kaman kaman walƙawa na kyaftawan ido na na samun disconnection na network tsakaninsa da Allah to sai ya istighfari saboda to wannan ne zunubi to kai a wurinka in ka samu a sallama ko da a cikin raka'a hudu ka samu a kowace raka'a ka samu na minti biyu kai kana ganin kayi gwaninta ne kaga hasanatu kenan a wurinka amma su muqarrabu ne in suka yi wannan suna ganin su sai su ne to kuma kololuwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ko kuma kama kala gaskiya hakan ma wato fassara wannan gurin cewa inni la yuganu ala qalbin ma muna yi ne ala haqarin akan hadari ma ka ce ko akwai disconnection din kai kana faɗa ne kana jin tsoro ka ma ba wannan kalma ta gainun nan haƙƙin ta ko baka bata ba saboda kar ya zama kuma ka yi kawo wani abu tun daga ga ga hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce li waqatun ma Allah la yasuni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun aw kama qala ina da lokacin da kusancin kusanci na da Allah kowane mala'ika muqarrabi ko nabi mursali baya baya taba samun irin wannan kusanci din wannan wakati tare da Allah din to shi ma fasara wannan wakatin na manzon Allah tare da Allah babban aiki ne to kaji abin da yake sa annabi ya istighfari ba wai saboda ya aikata wani laifi kamar yadda wayancan masu nada kansu malamai suke faɗa ba to shi ma to hawa hawa ne shine kololuwa a cikin abin da mutum zai ji tsoron Allah a kai kar ya zaman to ya saba wa Allah muka a wurin mu balinta muke ganin mun yi ma وتفكره فيما ذكره الله عز وجل في كتابه sai ya rinka tunanin abin da Allah ya faɗa a Alƙur'ani min ihlaki man khalafahu shi ma yana da abin da ke kawo tsoro Allah zai halakar da wanda ya saba masa wa ma a'adda lahu fil akhirah da abin da Allah ya tara da bawa a lahira shi yasa duk ibada ne ibada kawai yana yi ne dai domin cika umarni amma mafita babu sai dai kawai rahamar Allah ɗin kuma yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa to abu ne idan nan in an taro nan sai nan ya balle ana maganan cewa aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba wani kuma sai sai to ai kenan to shi ne kasaro nan ɗin nan ya balle nan ana maka ƙoƙari ana ka yi ƙoƙarin ka yi ƙoƙarin ka yi ƙoƙarin amma kuma duk da haka ka rinka kallon falalan Allah da rahamar Allah to shi wani kuma zai ce kuna ta wani abu ata lokacin aikin ku ne zai kai ku aljanna ka ji fasiki shi sai jefa ka wani rami kuma ga baki ɗaya na ka ce kawai to waye baka waye maka lamuni cewa kai din kana daga cikin waɗanda za su samu rahamar Allah wayannan ana yi da waɗanda suka yi aiki ne sun yi aikin ba wai sun zauna ba ne inda mutum yake shiga fararo kenan ya faɗa rami in bai yi kyakkyawan tunani akan irin wayancan hadisan ba kar ka manta wa yake magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake magana yake yi da suwa da sahabbai wanda Allah ya yabe yace su ne as-sadiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan su ne wanda Allah yake musu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasayil layli wa nisfihi wa thuluthihi shiru shi kadan sa wa da'ifatun min alladhina ma'aka to duk su ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kokarin ku fa aikin ka ba zai kai ka aljanna ba sai Allah ya keɓe ya kewaye ka da suka ce har kai ya rasulullah ce har ni to ina ka samu kofa ka ce mutane to ai aikin ka ku je ku kawo ku sake ga waɗanda ba saken ba ma abin da ake gaya mu mun dai irin waɗannan da yawa a cikin babul mujahada mujahada mutum ya ki kansa cikin bin Allah to malamin kamar yadda ya saba dama da ayoyi yake farawa yace qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wa iya ya farhabu ku ji tsoro na ni kadai yace farhabu ni kawai ba farhabu ni kawai ba sai ce wa iyaya iyaya ta fi kassace wanda ake magana a kansa da a kawo damiri kawai idan na ce maka izhab anta akwai bambanci tsakanin faɗina iyaka uridu an tazhaba na kastace ka ne da abu amma idan na ce izhab anta yana yiwa ka ɗauki wani ya raka amma tun na ce iyaka shi yasa in ka zo bautan Allah ba ka ce anta na abudu saboda iyaka ta ji ƙarfi akan anta na abudu sai aka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu to Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iyaya farhabuni ku ji tsoro na ni kadai lokacin da kake tsoron Allah babu maganan tunanin wani wayannan ma ko amara ko amaranilu haka yake a lokacin da kake cikin jazaba ilahiya ba ka tuna wata kuma a halara ba ka tuna wata halara sai ta Allah don haka a halarar la ilaha illallahu in la ilaha illallahu da gaske kake faɗa ko za ka fai za ka ji kana a zuciyarka za ta nuna maka la kai a ne illallah asali shi ne ma'anar la ilaha illallah kuma ma'anar la ilaha allahumma anta al-awwalu wa laysa qablaka shay'un dan haka lokacin da kake la ilaha illallah kana halara ce ta ubangiji to la ilaha illallah ka na nuna la kai illallah to kuma in kana halaran manzon Allah ka san Allah yayi wani halitta guda daya wanda yake shine yafi dukkan halittu shine asalin dukkan halittu Allah ta'ala yace inna bada rabbika la shadid sani damkan ubangijinka mai tsanani ne wannan ma duk me ake nuna maka ka tsoraci ka kiyaye Allah wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa kazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka kamun ubangijinka yake idan ya kama alƙarya ta zalunci kanta da kafirci ko da saba mata inna akhadahu alimun shadid kamun sa mai radadi ne mai kuma tsanani ne inna fi zalika la'aya liman khafa azab al-akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud lalle cikin wannan firgitarwa na kamun ubangijinka akwai aya da za ta shiryar akwai dalala amma ba kowa ke gane wannan dalala ba sai man kafa azabal akhira wanda yake tsoron azabal lahira dan haka babu inda addini baka daman ka ce kai baka jin tsoron lahira ko baka jin tsoron azabal lahira babu dole ne ka ji tsoron azabal lahira babu inda in kai ma zama baka jin tsoron azabar lahira ma to ka tabbatar kai halakakke ne daga inda ka ji baka tsoron azabar lahira ma kai halakakke ne ko ka shiga cikin man ya amanu min ne ne la ya amanu min rauhin lahi illa alqawmul la ya atukai min rauhin lahi illa alqawmul fasirun la ya amanu makarar lahi to yawa to ka shiga cikin man amina makarar la idan ka zama ba ka tsoron lahira dole ne ka ji tsoron lahira amma za mu je mutum ido zai raina fata Allah ta mu dace to Allah ya ce aya ne amma fa ba wanda yake ganin wannan aya sai man kafa azabal akhirah zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana ne da za a tara dukkan wani abu da ake cewa dan adam a gurin wanda aka halitta a duniya wa zalika yawmun mashhur wannan rana ne wanda kowa ranan da ba a cewa akwai late comma ba a cewa akwai absentee babu ba absentee ba late comer kowa sai sa aka ce masa yawon mashhur rana ne da kowa zai zo gurin in dai an yi wannan ranar to ba wani wanda za a ce akwai shi amma bai iso ba ko an yi an gama ko sai an jima ya zo ko sai da aka gama ya tashi an tashi to babu wannan kowa zai halarce shi kuma ba mutane kawai ba duk wani mutum zai zo duk wani aljani zai zo duk wani mala'ika zai zo duk wani kwaro da wani halitta dabba zai zo guri sai ya halarta sannan a mai da wanda za a mayar ƙasa ƙasa wanda kuma za a yi musu hisabi mai sauki irin wayannan a musu da kuma za a musu hisabi mai tsanani Allah ya sauke a musu وما نؤخره إلا لأجل معدود Allah ya ce suna ta cewa yaushe ne wannan rana Allah ya ce ba abin da ya hana mu jinkirta shi ba wahalan yi yake da shi ba ba wahalar zuwa yake da shi ba mun riga mun yanke masa kayan kawai shi ya sa wai zunguro shi ba za ku iya zunguro shi ba ba kamar sarkin duniya ba ne wanda ya kirya sai shekara goma nan ya yi wani abu idan aka yi ta matsa masa ai bai isa ba in ka isa ka yi ka yi mana to sai sai sai sai a ingizo shi a tunzura shi sai sai ya sai ya koma ya canza ya yau ko to Allah ba a masa haka duk surutun ka da rainin wayon ka da rashin kunyan ka ba zai sa Allah ya ce kai tunda ma haka ne ma suna ta musu ma bari in nuna musu ba amma ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce ba wani abu ya sa muke jinkirta shi ba mun riga mun masa ajali ya zuwa kai ina ganin kamar yadda malamai suka faɗa wasu masana suka ce kafin ai tashin kiyama har kafiri sai ya san abinda duk qur'ani ai Allah ne ma ya faɗa malamai fassara suka yi ba za a tashi kiyama ba hatta idza akhadhat al-ardh bi qurufiha wa zayyanat wa zanna ahliha annahum qadirun alayha to abinda ake faɗa wanda kake ganin kaman ba zai yiwu ba na kimiyya na fasaha na wani abu da ya wuce tunanin ka sai imani ne kawai zai sa ka yadda da shi to kafin ai tashi kiyama sai Allah ya kawo aya da zaka ce tab ai tunda kaza ya faru tunda aka iya yin kaza a wannan mai sauki ne kamar yadda ka san duk abubuwan da ake faɗa zuwa da gadon bilkisu mu'jizozin annabawa da karamomin waliyai yanzu a zamanin yanzu in ka duba ya kace a wannan ashe abu ne a mai sauki sauran kawai mu samu irin zance da tururuwa ne da kiyashi ba mu fara ba ba mu sani ba ko nan gaba za a sa mana wani iphone wani iphone da za mu sa a kunnen mu sai mu ji abin da kwari suke faɗa wallahu alam ko nan gaba zai faru amma dai yanzu gashi nan daga nan kana magana da mutumin cana ba ka shakkan shi ne ka gani ta a sikirin ba ka shakkan shi ne ka gani wanda kuke magana ne duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ayoyi sanurihim ayatuna bil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq to Allah yake ba wani abu ya hana mu zo da shi ba lokaci ne ba yawma tati yawma yati la takallamu nafsun illa bi izni ko yanzu da izininsa ne amma ya baka mashi'a amma ranar kiyama ba mai cewa uffan sai an masa izini kai babu kai ta kai magana ba dan tsoro wa minhum shaqiyyun wa sa'id a cikin mutane akwai wanda an riga an rubuta masa shaqawa akwai wanda an rubuta masa arzikin lahira amma alladhina shaqu fa fi nar wanda aka rubuta musu shaqawa sune yan wuta lahum fiha zafirun wa shahiq za su yi ta kururuwa a ciki ta sheka inda kuma ba za a tausaya musu wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa yuhazzirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa wato wannan wurare kamar yauma yauma yati la takallamu nafsun illa bi izni suna daga cikin ayoyi wanda ake kiran su mushkilul qur'an malamin tafsiri da ya san me yake yi irin waɗannan wuraren suna da suna da hatsari bai san su ba amma suna da hatsari akwai wasu ayoyi za su zo kuma za su ce za a nuna musu mutane suna magana har Allah ya kwaɗe su ko to kuma an ce kuma ba ran da za ta yi magana sai da izinin Allah to kowanne akwai matsayinsa ba wai ba za ta wasu malamai sai a ba wai ba za ta yi magana ba za ta yi amma kalman ta maganan ta baya da amfani dan ba zai tsayar da ita daga azabin Allah duk lauyanka da za ka yi ba zai tsayar da kai ba wurin wannan ayoyin suna nan da yawa a cikin alkur'ani akwai littafi musamman littafai da aka musu musamman ana cin musu kutubu kutubu mushkilul qur'an kutubu tawil mushkilul qur'an akwai irin wayannan wuraren in baka sani ba wani ya zo ya ɗebo ma tambaya a wuri kaza an ce za a yi magana a wuri kaza an ce ba za a yi magana ba a wuri kaza an ce za a yi ceto a wuri kaza an ce ba za a yi ceto ba irin wayannan suna nan da yawa to mu dai mun fassara ne sama sama daidai kar mutum ya ce to kaji yaya aka fassara aka mun fassara ne sama sama daidai tafiyan da ake muke karatu yanzu ba fa tafsirin manyan malamai muke yi nan Allah yana tsoratar da ku kansa wa qala ta'ala Allah ta'ala ce yawma yasirru al-mar'u min akhi wanda mutum zai guji dan uwansa yana ganin sa ya zame sun ce ba wai gudu ne na tila gudu ba nonnokewa ne kamar yanzu ne cikin gurmutsin jama'a ka hango wanda ba ka son ya danka ko yana jin ka bashi ko me sai ka kutsa nan in yayi ta nan kaga za ku haɗu ta nan sai ka zille kai ta nan to shine firaru din shi ma yana daga cikin wurin da in an taso magana ta yi nisa a tafsiri akwai inda aka ce ba wanda zai gudu ba wata rai wanda za ta gudu ko to kuma an ce gashi nan tana gudu to wannan irin gudun da ake nufi kenan wancan gudu da ake yi ba za ka tsere ba a filin kiyama mala'iku su neme ka karasa ko a ce a kamo ka yanzu aka ce a kamo ka nan maza sai ka shiga mota ka yi jin ko ba haka ba ne to wannan gudu kenan to wannan gudun babu shi ka gudu daga hukuncin Allah babu to wannan gudun kuma gudu ne na kaucewa daga ganin in kaga dan uwanka sai ka shiga nan don me saboda ka rubbama qad qasfarta fi ba'dhi huquqi kai ta kasiri cikin sashin haƙoƙinsa ko ya zama ahu na haƙiƙa amma ayan ta fi nuna haka zan ce aku watakila aboki ma abokin zamanka wanda dai kuka yi mukulɗa ana iya cewa akuka amma nan akun nasab shi ya fi fitowa saboda ne saboda ayan ta biyo da ummihi da abihi wannan yake ishara zuwa ga cewa wancan aku din na nasab dan uwanka na dangane da kuke da zumunta baka ba shi haƙƙinsa ba kace-kace kenan yanzu yaya gidajenmu suke ai wannan shari'a yanzu za ta fi irin mutane yanzu za su fi fama da ita wa da ƙani da sunan baffa da ɗansa kaza kaza to in ka gan shi zai ka mu wanda haƙƙin da yake kan wa ummihi mutum zai guji uwarsa duk inda mutum ya haɗu da mahaifiyarsa bayan sun yi dogon zamani ba su haɗu ba yaya ake yi da gudu za ka je ka riƙe ta tana murna babanka ma baba ashe ka zo ko to ba wannan a lahira a lahira to abin da zai sa shi ne network ɗinka da ka yi wa Allah ta waye duk mutu kake yi amma kana zuwa lahira sai memorin ka sai ya dawo maka da duk wannan abu wannan ranan fa kana ganin sa maganar tarban ba zai zo maka ba saboda kafin maganar tarban zai zo maganar cewa za a nema masa haƙƙinsa a gurinka ne zai fara zuwa kwakwalwanka don haka ba wai ba ka san babanka ba ne kana ganin sa gashi ko ba ka san mahaifiyanka ba kana ganin ta gata ko ba ka san ɗan uwan kana ganin sa sai ka tuna to sai ma ka tuna rashin mutuncin da ka yi sai ka ga kayi nan ya bullo ta nan kayi nan ba mara ba ba lale ba oyoyo babu saboda shi ma wallahi yana ganin ka tafke ka zai yi yana ganin ka da za ku haɗu tsarab zai riƙe ka yawwa ba yanda bai yi da kai ba kamar da ni mutumin banza ba inda zai tsaya da kai sai filin hisabi gaban ubangiji gawa ne saboda yana son a yago masa wani abu ya samu ya tsira wa sahibatihi wa bani matar ma tana gudun ka kai ma kana gudun sa saboda ka zalunce ta ba omo ba ba sabulu ba kudin tefa ne amma kana can kana cin balangu da tsire da indomi ga ta ta bayyana kuma Allah ya ce manzon Allah ya ce tun imu ha idza da'imta wa takasuha idza tasaita baka yi ba an je kotu kai ta rantsuwan ƙarya to nan ba wajen rantsuwan ƙaryan ba dole ne kuma haka zai faru wa bani shi ma ƴaƴansa yana gudun su bai sa su a makaranta ba bai musu tarbiyya na gari ba bai ciyar da su yadda aka ce ba to nan ma yana gudun haƙƙin li kullum ri'in minu yawma irin sha'anin yuguni kowa a ranan gabansa ne ya dame shi akwai sha'anin da ya wadatar da shi gabarin tunanin wa'annan haƙƙin shi na yaya zai tsira da kansa to ku ji tsoron wannan rana shi yasa qur'ani gaba ɗaya da ya zo ƙarshe an yi wa'azi an yi wa'azi an yi wa'azi wace aya ce ta ƙarshe ba na son manyan alaramomi su sa baki wace aya ce akirul qur'ani nuzulan ba manyan alaramomi ba na fi son irin wanda suka sha karatu a wajen salafawan nan al-yawma akmaltu lakum dinakum ka san shi suke yawan yadawa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati to ba ita ce ayan karshen sauka ba wannan ayan karshe ne wanda ta saukar da ahkamu ahkamu daga ranar ya cika amma adabu wannan ayan wata koyo man turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna ita ce ta karfe to ku duba yadda ayan take tsoron ne aka kawo wata koyo man ku kiyaye wannan rana duk dai Allah ya gaba bayani ya yi bayani ya yi bayani ya yi bayani tun daga bakara ko tun daga nan har bakara da ita a bakara take da ƙarshe ce to Allah ya ce to shikenan da yanzu kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama aiki kuma zai dawo wurin mu amma ku kiyaye wata rana da za ku koma zuwa ga Allah a cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata ba za a zalunce ta ba magana ya tsari an barka da kanka wannan shine karshen abin da Allah ya faɗa mana ta harshen manzo Allah daga nan wahayi ya rufe sallallahu alaihi tun daga nan ba a sake ce mana komai ba har yau harshen bankwananmu da Allah ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan aya ce mai firgitarwa amma ta gama hada komai na wa'azi wallahi duk malami mai wa'azi ma yana tuba wannan aya sai da an gama da komai tofa yanzu kan ayoyi ne dubu ɗaruruwa ga sunan an saukar muku to magana dai tattara murya ƙarshen kirge ku ji tsoron wata rana da za ku koma ga Allah a saka ma kowace rai abin da ta aika kuma ba zalunci wai an ba shi haƙƙi muna wasa ne sun ga kwatanta da ayan da ta gabatar nan haƙƙin Allah ma da ɗan sauƙi-sauƙi domin shi Allah karimcin sana da yawa shi Allah a haƙƙinsa akwai ma fatantage in ka samu fatantage kaza shi kenan ka yi su kenan a haƙƙin bayi fa sisi babu rangon wa zai ya ce maka inda ba Allah ne ya cika masa ba babu rangon an ce shi ba ramon ba zai yace maka habu sai ka haɗari shi babu ba ba santa da cikinsa kul haƙƙi ne za ka biya kuma Allah ce baya zalunci kuma in ya bari ya bar haƙƙin wani ɗin to ya zalunce shi ne zai ce baya zalunci tuwafa kullu nafsin ma kasabat kai ma duk abin da aka maka sai an kawo walau kana misqala dharrati wa in taku habbat me ba haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba wa in taku habbatun min hardali ya ci biya ko da ƙwaya ɗaya ne na hardal sai Allah ya kawo wa kafa bina hasibina Allah ya ce kam ai mu ba wanda ya kai mu calculation kafa bina hasibina kuma hasibin yana nufin calculation yana nufin yana nufin abin nan biyan haƙƙi hisabi ba wa kowa haƙƙinsa komi kashin haƙƙinsa Allah ya ce karka razana karka ji tsoro ko ƙwayan komayya na aikin kirki kai za mu kawo ka ce yanzu an je lissafi ma aini wasu abubuwan da na sai a manta to ba haka ba ne a gurin nan kuma haka in kai ma wani kuma ba Allah ba zai manta ba Allah ya kan tunar da shi ma to yaya akwai abu kaza ka yafe ne Allah ka kiyaye mu قال تعالى الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا متعني كذي أورام أبنجدهم شما خوف إن إن زلزلة الساعة شيء عظيم girgizan tashin alƙiyama babban al'amari ne kar wani ya sa maka ka ji wai kai shafife ne da mai babu yau mata rauna ha ta zahalu kullu murdi'atin amma arba'a ran da za a yi girgizan tashin kiyama kowace mai shayarwa gudu take yi lokacin da tashin kiyama ya zo tayar da abin da take ba wa nono bata san ya faɗi ba yaron da take ba shi nono sai ya faɗi bata san bata san ya faɗi saboda firgitar filin kiyama shehu zuwa radiyallahu anhu yana cewa shi ina ma shine tuwakin manzon Allah ina shine kalmin manzon Allah ina shine sai kuma ka ce kai kai kai wa ne matsayin ka nawa wai har a ce wani wai ya mai wai ya mai da martani ya soki manzon Allah akan an taba shehu wannan kafiri ne kawai jahili bai san me yake yi kai dan kwangila ne kawai kwangila aka dauke shi shi yana cewa ina shi ne takalmin manzan Allah ina ina ina shi ne asuwakin manzan Allah masu karanta diwanin ma ƙarya suke ba diwanin suke karanta yadda ya kamata ko kuma suna karatun hausa ba san me suke karanta ba ma takalmin ba fa cewa ya yi burin ina ma shi ne inda takalmin ma ya taka mauɗi'a na alihi ba shi ne na alu ɗin ba mauɗi'a na alihi inda inda annabi yake ɗora takalmin a ƙasa to zama shi ne wurin ake takawa shurbata ma'ili ya zama ruwan da annabi ya kwankwaɗe shi ya kwankwaɗe wannan shi ne shehun mu kuma mota inda muka san shi kenan yanayin sanin da muka masa kenan wata za'u kullu zati hamlin hamla duk mai ciki za ta haife cikin ko na wata ɗaya ne wata ran nasa sukara sai ga mutane suna layi kamar an watsa wani acid na guba amma hun bi sukara ba layin giya ba ne walakin na azabar layi shari azaban Allah ne kawai ya yi tsanani a wannan lokacin ba a fa kai kana cewa ai annabi ne zai cece mu eh wallahi shi ne zai cece mu amma muna tare to a lokacin ba a ma zo magan ba magan lokacin ba a bude kofar ma hisabi ba balle a ce to wannan wannan ruwan dare ne ko al'arshin ba zuwa an ajiye shi ba balle ka ga inuwan saka je ka fada ba ba a wannan ba wannan marhalan ake ba ina jin ma wasu ma ba san kiyaman marahil ba ne a mu a lahira muna cikin ceton manzon Allah to ai sai har an zo tukunna an je an tattambayi annabawa har an kure kan zuwa kan manzon Allah manzon Allah ya tashi tukunna ya je inuwan al'arshi yayi magana a lokacin ne za a ce to kenan a zo a yi maganan kafa sira'i da mizani da me protocol chairman an ba shi protocol chairman lokacin ne za a fara aiki to lokacin babu protocol din ma tukun ba ma kawo protocol din ba gaba daya ba a san ma yanayin da ake ciki ba to shi ake magana a nan saboda haka filin kyama marahil ne marhala marhala ne wannan marhala ba a ma mayyaze ba a ce wamtazir yau ma ayyuhal mujrimuna ba ba da mujrimunan da muminunan da fasikuna da menene da salihunan duka a cikin kuɗi ake to shine ake cewa wannan lokaci za a ga mutane suna layi ba wani ba komai suka sha ba azaban Allah ne ta yi tsanani idan kuwa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa a gun Allah ai wallahi ƙarya muke yi duk girman manzon Allah lokacin da zai rufe yana cewa inna lil mauti la sakarat mutuwa ba lalle mutuwa tana da bugarwa tana da zafi tana da bugarwa zan Allah yake faɗan haka kai kuma ka ce sumun lumui Allah ya kana yaudaran kanka ne manzon da Allah ya fi kowa so ya kuma fi fili ya ce yana son sa ya kuma ce a so shi sallallahu alaihi wasallam har a hadisi kudusi muminai ma na gari kenan Allah ya ce ban taɓa yin niyyar yin abu in yi raddidi a kansa ba wallahi sai na zo karɓar ran bawa na mumi huwa ya karahul mauta wa ana a karahu musa'atahu shi bawa baya son mutuwa ni kuma ba ni son in saba masa amma kuma kaddara dole ne ya mutu Allah ya sa mu gane wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wani man khafa maqama rabbih jannata wato kaga nan wannan aya alhamdulillah wato shakiya ne kakiya abinda ba zai ta shakiyatun kafiyatun mai warkarwa mai isarwa wato ashe nan ma karatun duk da muke yi ba mun ce babul khaufi bane to shi khaufu kansa ibada ne shi khaufu kansa baka yi aikin ba ma kansa khaufu din shi kansa ibada ne mai samun sakamako wani man kafa maqama rabbi jannata wanda ya ji tsoron tsayawansa gaban ubangiji Allah ya lamunce masa aljanna ne ashe kanka ka ji tsoron ma tsayawa gaban ubangijin ibada ne babba kuma na tuna wani hadisi ina jin za ku tuna tare da ni wani bawan Allah ne ya saɗi Allah a tsawon rayuwarsa to kaga ya kamata mu yi ta jan hankalin yaran mun nan mu rinka sa musu kaufun nan saboda shi wannan bawan Allah shi ya saƙi Allah duk ayyuka bai yi wani aikin kirki ba amma mumini ne amma bai aikata wani abu na azo a gani ba kuma kai ya ji tsoron Allah sai kauce ya kama shi da ya zo rasuwa wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wannan labarin da kaufu ya kama shi lokacin da ya zo rasuwa sai ya tare ƴaƴansa yace yara na ce ni dai zan rasu amma ban yi wa Allah abin kirki ba kun san rayuwa na ta ce kuma tabbas Allah baya faɗan magana ta zama ba haka ba akwai azaban kabari akwai azaban lahira to amma da yake shi yana da jahilci sai ce yanzu in na ku ɗauke ni ku tara itatuwa da gumagumai ku ɗauki gawana ku haɗa wuta ku ƙona ni sai na zama toka rumus kwace tokan ku je kogi ku sheke ta saboda gaskiya ban taɓa yadda masu da Allah ba shi ina ruwa ke nan a neme ni a rasa ba magana haɗuwa suka cika alkawari in ji manzon Allah sallallahu alaihi suka yi wannan aiki Allah ya ce a tattaro shi aka bi teku digen ruwa aka tattaro tokan nan aka dunkula shi aka mai da shi dan adam sai ubangiji ya ce me yasa kai haka sai wallahi tsoronka nake ji ce to je kana gafarta maka to yanzu kai ashe wanda yake ce ma karka ji tsoro taimakon ka yake yi ko ko ko yana halaka ka to wasu kawai suna ce suna ce karku ji tsoro ku ji yadda tsoro ta jawo mai sabon Allah ne tsoro ga abin da ya ja masa Allah ya tambaye shi me yasa kai haka da kai tsammanin ba za mu kamo ka ba ko to gashi an tattaro ka daga digo-digon ruwa duk an tattato to kanka an haɗa mana ya ce wallahi ubangiji kuma ka san ba ƙari Allah ya sani ba ƙarya zai masa bai ce wallahi ba abin da ya sa na ce a yi haka Allah ina tsoron ka ba ina na san ban yi abin kirki ba shine ba da son mu haɗu da kai sai to je kana gafarta to ashe khawfu babbar ibada ne wanda duk ya raba ka da khauful la yace karka ji tsoron Allah ya halaka sakamakon khaufu ne wannan ya samu shiga aljanna ko ashe inda ma za ana neman a sa ka samu yardan Allah da kusancin Allah sai a daɗa tsura maka khaufu saboda ga wanda bai wani abin kirki ma sakamakon khaufu ya shiga aljanna sai kuma an cika ka da raja'u kawai babu khaufu har ya kai da amnu dan raja'u in yaje kololuwansa kenan sai ya zama amnu la ya amanu makarallahi illa alqawmul fasiqun saboda haka in kun ji muna kawwafa ku Allah ne ya ce mu gaya mu yuhazzirukum Allahu nafsa duk wanda ya ce karka yi wannan kotu yana faɗa da Allah Allah ya ce wai hazir kuma Allah wa nafsa kai kuma ka ce a ku je ku yi abin da muka da eh to kaga gashi Allah ya ce wanda ya ji tsoron makama rabbihi har jannata ne zai samu jannatul dunya wa jannatul akhirah a duniya zai samu natsuwa ya tabbatar nan muka karanta abin nan littafin shehu ko ya ce ma'asiyatun turisu ne ne eh ma'asiya da za ta gadar masa da tsoro ita ta fi alheri akan ibadan da za ta gadar maka da raini shi yasa wasu bayan Allah Allah yake sa wasu abubuwa cikin kai kuma ya zama halaka gare ka baka mai da hankali ka ce a waliyin kenan yayi kaza a'a su Allah yana jefa musu waɗannan abubuwa ne saboda kar ya zama kullum abin kirkin kawai ne tsura ba wani abu na dan kuskure to ya zama akwai akwai wani abu da kai ka kaucewa hanya kwaya daya wanda ya gadar maka da tsoron Allah ya hana ka ganin kai wani ne to alheri ne ya fi ibadan da za ta sa ka rinka ganin kai wani ne to su suna nan abu ɗaya in suka yi kullum sai rinka kuka a kansa kenan suna ganin to yanzu Allah ya tsakanin mu da Allah matsayina da Allah a ce nayi kaza to in naje me zan ce wa Allah to Allah ya same ka kenan kai ka samu duk ayyukan sunnan sai su zuba su kallon sa wannan kwaya ɗayan suke kallo to an musu an musu taimako an musu gata ne وقال تعالى الله تعالى يقول وقبل بعضهم على بعض يتساءلون sashen su ya fuskanci sashe suna tambayan juna alu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mu da tun tun muna duniya mun kasance matsoratan Allah muna razana akan abubuwan da muka aikata a cikin iyalanmu muna tsoron gamuwarmu da Allah wato ba wai muna son haufu ɗin kuma wato kowane moderate ne kar kuma mu mai da kaufu ya zama very extreme kaufun nan kar ya wuce 50% ko raja'u ma kar ya wuce 50% idan kanku ya zama very extreme sai ya zama ya afu babin sufanci wahala ne da jiji sai ya zama ya afu kar ya zama ya kai matsayin ya afu ka kauka ɗaya da ƙauna ma daga rahaman Allah sai kuma Allah ya ce maka ana inda zanni abdi ka san Allah tawwabur rahimun ne ka san Allah abin nan shadidin iqab ne ka tuna shadidin iqab ne ka tuna tawwabur rahim ne sai ka rinka tafiya haka ake so tsakanin positive da negative kana kallon nan kana kallon nan har aje haka ake so to suka ce muna cikin iyalanmu muna jin Allah muna dai da kyakkyawan zato ga Allah amma muna tsoro famanna Allahu alaina Allah ya mana baiwa wa waqana azabar samu ya kiyaye mu da wannan azaba ta wuta ne ta farfasar ruwan zafi inna kunna min qablu nad'uhu annahu huwal barru rahim duk da haka dama mun ce shi barro ne shi rahimu ne muna sa ran ya mana barrun nasa ya mana rahamatun nasa kaga ga ittifaqu ga kuma raja'u wal ayatu min babi katiratun jiddan ma'lumat ayoyi a wannan babi suna da yawa kwarai kuma sun nune wal garadu abinda dai muke nufi al isharatu ila ba'dha mun nuna muku sashen ta wa qad hasala kuma abinda muke nufi ya tabbata to ya kawo ayoyi da yawa a kusan goma sha a makaddiman sana wannan baji wa mal ahadith fa kathira hadisai kuma suna da yawa jiddan kware nazkuru minha tarafan za mu kawo muku wani bangare da suke magana akan khawf wa billahi tawfiq zaman katar na Allah ne shi wannan littafi riyadu salihin salihuna din sune auliya'ullahi ai eh yawa to don haka fadamar su ne nan dama sufancin ne shi ne ma sufancin sufancin ne amma a wani siga aka kawo shi hadisan da suke magana akan tarbiyyatu annafsi da akhlaq da jaware da sauransu su ne aka tattara وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عبد الله بن مسعود mun yi tarjamansa mun ji tarihinsa a hadisan baya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zantar da mu kuma shine mai gaskiya wanda yake abun gaskatawa anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa dayan ku akan tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana mani thumma yakunu alaqatan mithla zalik sannan ya juya a kwana 40 yana juya yana juyawa har ya zama gudan jini thumma yakunu mudghatan mithla zalik sannan ya sake juyawa ya zama tsoka a wannan kwana arba'in ana juya ana juya har ya zama tsoka kwana arba'in sau nawa kenan arba'in sau uku arba'in sau uku dari da ishirin wata nawa kenan wata hudu sun mai rusalu almalak wa yun fa kufi wa yumaru bi arba'i kalimati sannan a aiko masa mala'ika ya hura masa rai a umarce shi da kalmomi guda hudu to wannan ma kwana arba'in ne idan aka ƙara kwana arba'in a kan wata nawa wata hudu an samu nawa kenan wata biyar da kwana goma wata biyar da kwana goma sai an ce an busa masa ruhu a wannan lokacin ko shi yasa aka ce idan ciki ya kai wata shida baka da daman ka kore shi abin da yasa malaman fiqh suka ce ke dai mata ta zo maka da ciki ya kai wata shida ta haihu a gidanka bayan wata shida to shi kenan sai dai ka rungumi kaddara sai dai kuma bincike-binciken zamani irin na su malam malam sani an je asibiti to sun zo sun ce ai wannan sun yi sikalin sun tabbatar watan satara ne kaza kaza kaza kuma aka tabbatar da wannan to kuma sosai dai nan amma a ka'ida fikihiya wannan shine ka'ida da za a kore ciki ba matukan yayi wata shida a gidanka saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan 40 din nan sau hudu a cikin sa ake hurare dikati da rizqihi a rubuta masa arzikin sa wa ajalihi a rubuta masa ajalin sa wa amalihi a rubuta masa aikin da zai yi wa shaqiyun a rubuta shaqi ne aw sa'idun ko sa'idi ne wa wallazi la ilaha ghayruhu wannan bai ce nasu muhammadin da yadi ba na rantse da wanda babu ubangiji sai shi inna ahadakum dayan ku la amalu bi amali ahalil jannati zai yi ta aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u sai dai tsakaninsa da aljannan bai shi haka ba bai sunfa alaihim kitabu wannan kaddara tasa sai ta rugayo ta zo kansa faya amalu bi amali ahalin nari bai da kula ya ta aiki kuma sai ya aikin yan wuta sai ya shiga wuta yasa za ku ga mutum kamar malamin kirki Allah ya sauwaka ya yi ta yawo ana ta abubuwa da shi na taimakon addini kira zuwa ga waliyan Allah sai ya gama kaiwa da ruwan sai ka je ya zo ya fada kuma shi yana zagin waliyan Allah kamar yadda muka samu wani wani a Kano wani ta kadari to in ba ya ce sa'a ba a haka za a tafi Allah ya sauka zagin waliyan Allah na da hadari kuma to daga zagin waliyan Allah wasa wasa to sai aka fada kuma kan sahabban manzon to daga sahabban manzon Allah sai zan manzon Allah ma ana dan jefa masa bakar magana inna lillahi wallahi waliyan Allah sun yi gaskiya kuma kuma shi wata jani abin da yake faɗan nan wallahi mu ba ma tare da shi ko kaɗa wa man sabbana wa lam yatub mata kafira duk wanda zai sa waliyan Allah a gaba yana zagin in bai samu arzikin tuba ba to zai mutu kafiri yanzu ga wani ya zama minista har ya samu wani salon gaisawa da mata wannan iso haka da ya ga sai wai akwai wani salo yanzu wanda ta hanta wannan hanyar zai hallata da gaisa da mace to gaisawa ba shi ne matsala ba fa jama'a hallata gaisawa hallata gaisawa shi ne matsala daga inda ka ce halal ne ka hallata shi kenan kafirci ba ya zo yan uwa ka hallata abinda Allah ya haramta sai ne me ya rage gaisa matsala ne gaisawa wai farko ji na ce ba shi ne matsala ba ai matsalar mai sauki ne Allah kalla a ce mutum yana gaisa yana cewa watakila ogansa sai ya ji shi tsira ko dan da yawa in ka je ka samu ogansa da yake gaisawa da matan ka tambaye sai ce wani abu ne dai bayan da muka iya haka zamani zo da shi ba mun san da dai Allah ya gafarta mana ko to wannan ya san ya san laifi yake yi ya dauko wani abu ne dai da sunan larura ne shi a wurin sa ko amma laifi ne kuma iyakacin laifin nan bai kai ma nazi na ba sai dai a ce laifi ne na taba jikin mace muharrama iyakacin laifin sa kenan ko to ogansa sai ya tsira shi bai tsira ba wai shi ya kawo wani abu ya halaka shi zai yi ne a matsayin halal yake yi eh wala taqulu lima tasimu alsun tasifu alsunatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram Allah adina lakum ma tukum am ala Allah tabtaru ku ce wannan halalun ne wannan haramun me yasa Allah ya ta faɗa akan ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hali duk dai akan ai sun haramta abin da Allah ya halatta ko sun halatta abin da Allah ya haramta saboda kan haɗarin shi ta fi girma a kansa akan ogansa dan ogansa yana yin yana ganin sabon Allah yake yana ganin kuskure ne sai dai a nemi gafaran Allah yanayi ne ya kawo haka shi kuma ya kawo halacci kuma wallahi da lokacin da yake jimbari ne kawai bai samu wannan mukamin ba wani ya gaisa in ka ji rubdugun da zai masa ko ya kawo wata hujja ko ya kirkiro wani dalili da cewa ya halata shi ma ya kafarta mai jawo dalili to zagin waliyan Allah ba kyau kuma ba za su faɗi magana ta faɗi ƙasa banza ba man sabbana walam yamut mata walam yatub mata kafira duk mai zagin mu bai tuwa ba a kafiri zai mu Allah ya tsawo to shi kenan sai takaddansa ta yi aiki a kansa sai ya aikin yan wuta dab da karshen karshen rayuwa sai da kula wa inna ahadakum dayan kula ya amali zai amali ahalin nari zai ta aiki aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'u sai babu abin da ya rage tsakaninsa da wutan sai jira'i sai su zuba alaihim kitabu sai takaddarsa ta dogo ta yi aiki a kansa sai ya amali zai amali ahalin janna ya yi aikin yan aljanna sai ya dukulaha sai ya shige wani dab da zai mutu sai ya canza hali ya tuba ya yi nadama sai ya watsar da abin da ya yi ko maradona ne shi ko wane ne ga sunan dai ana ta yawan sun musulunta ko ko gaskiya ne wallahu alamu ana dai cewa wani ya musulunta wani ya musulunta ko messi ne ko wani shi bai musulunta ba ko to ana dai ta faɗa to irin wa'annan kaga shi ma ya ya gama rayuwarsa kuma sai zo yi nadama sai ya aikin an aljanna sai kuma ya shiga aljanna wa ya sani ma ko ko ko magar magar wane ne aka ce a'a ban da to Michael Jackson ma an ce ya musulunta ko to wa ya sani ma ko menene sarauniyan ingila queen elizabeth eh ko ko za ta musulunta ma wallahi alamu dan naji an ce ita ma ta rude ba ta jin daɗi wani ta ce a sa mata waƙan nan na musulmi wai karatun qur'ani in ba shi aka sa mata wai wai ba ta jin daɗi tana cikin sai ta ji ba ta samun satisfaction ta samu kwanciyar hankali sai an sa mata ayoyin qur'ani karatun qur'ani ne wai waƙan nan na musulmi an sa mata sai ta ji sauki to kaga wannan in ta musulunta ai ta mana tsiya duk mulkin mallakar nan da azabtar da mun nan to sai yi kuma sai yi oh dama al'umuru bil awaqib al'amura duk karshen su shine ake duba amma karka ce a yawa yan gayu a rinka dariya ce ai da saura sai mun zama dattawa kana magana sai ka zama dattijo ka hau ma yanzu wani dan auta bai kwashe ka a kwalta shi kenan ka tafi ka tafi kana Michael Jackson shi kuma Michael Jackson ya tafi yana musulmi a abin da ke faruwa kenan sun koya maka sabila wando sun koya maka kona gashi da yin wani abubuwa sun koya ma sa dan kunne su sun zo sun musulunta sun tafi sun barka dai kuma mota ta markaɗe ka ka tafi a haka aya sun cuce ka mummunan cuta sai ka je ga Michael Jackson da dora wannan irin salonsa ka koya sai ga shi aljanna kai kuma an ce an ba shi certificate da yayi aljanna kai kuma an ce Mason Bauchi ko khalifan Michael Jackson na na tafa a balewa ila jahili ina riban ka babban hadari ne Allah ya kiyaye mu to anan za mu tsaya Allah sa mu dace Allah ya kyautata mana ɗabi'an mu da halin mu Allah ya sa muna cikin waɗanda suke masu babban rabo masu shiga jannatin firdausi Allah ya gyara mana matasan mu Allah ya keɓo zuciyarsu da rinƙa sha'awan addininsu da rinƙa sha'awan ayyuka na gari Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh eh eh i ko da mutum mutumin banza ne ba zaginsa aka ce kai ta yi ba ko kai ta raɗansa ba cewa aka yi ka masa nasiha kuma nasihan nan udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kai da shi zaka keɓe shi wani ku biyu ka kana kaza kaza kaza kaza kaza ni dai tsakanina da Allah ina ƙaunarka ina son ka da alheri don haka wallahi ka ji tsoron Allah ka bari shi ne tsakaninka da shi in bai bari ba ka bi ta sha'aninsa inda wani hulɗa da tsakaninku ka yanke ka wannan shi ne ƙa'ida ta musulunci eh kuma shi mataki-mataki ne akwai a kafin bararai a ƙa'ida ta usulun fiƙi mafi sauƙin cututtuka guda biyu idan in ka je ka masa nasiha kaman kai kanka zai sake ma ɗagawa ne ya ma lalace ya daɗa ma kuma ku yi fara kai ka san haka to ba haka ake yi ba sai ka je ka samu wanda yake ganin girmansa in yi gaya masa zai je sai ka gaya masa sai masa kuma kar ya ce kai ne amma dai kai ka gaya masa ne dan ya sani ya sa yaro ya sa wani a hanya shi sai ya je ya same shi sai ya masa nasiha daga lokacin da ka gaya masa kai kuma ka fita ka tsora ma wannan nauyi shi kuma in bai je yayi ba ruwansa to wannan shine matakai da ake bi ana kira amma ba wai kawai irin da ake sa danyen kai misali kawai ka zo ka ce ai annabi ibrahim ya samu babansa ya ce masa ya abaci la ta abu da shaidana inda shaidana in ka isa ka yi hakan kuma babankan zai iya sauraron ka asirinku a rufe ka san halinsa sai ka fi kowa sanin halinsa in baba ne to sai ka je shi ma ka bi ta salo ai kaga shi ma yana ya abaci haba baba haba shi ma haka yake ba kai baba kai baba wallahi zan gaya maka gaskiya tsakani da Allah eh gaskiya ne tsakani da Allah amma salon da ka taso fa ba wanda zai saurare ka ba idan kaman uba ne ko dan uwan uba ko wani babban babba a kanka to sai ka je ka duk mutumi duk mutum a duniya yana da na gaba da shi komi shegantakansa yana da wanda yake jin maganarsa idan bai idan zumunta ba ta da daraja a gunsa akwai ofis akwai ofis idan ofis din sama da shi din ma gyararru ne yawa duk kai ka san duk wanda yake tare da mutum ya san ta inda zai bullo masa in in dan sanda ne ka je wajen DPO in ko wajen CC ko kuma ka je wajen komanda in soja ne in ma menene yawwa in kuma shi babanka ne da babansa in babanka ne da yayansa ko da wani dai wanda yake ganin ka je ka same shi ni ba na zo ne dan in ci mutuncin wane ko in bata sunan wane ba ban sani ba ko ka sani ko baka sani ba ga abin da babana yake yi ko ga abin da babbana yake yi ko kaza kaza ni kuma mun ga kaman ban bai gamata mu bacci ci gaba da wannan abun ba mu ba mu isa mu gaya masa ba gaskiya amma ku ne za ku iya gaya masa amma ba na ce ka ce ni ba ne shi ma in mai hankali ne ma ba sai ya ce kai ba don haka muke so a je a ja hankalinsa kuma ka mata nasiha idan mutum ɗaya ma shi ta ƙadarancin mutum ya fi ƙarfin mutum ɗaya ya tankwasa shi to ana iya yin kwamba babbannu su haɗu ai inda yi wa mutum ɗaya ba zai ma jama'a a taro babbannu a kira shi sa shi a gaba a teɗe shi daina to wa'annan su ne salo-salo daban-daban na kira kowanne da irin yadda ake approach din amma ka zo ka zauna to me me mutum ya tsaro da shi ha ba mai kaza mai kaza kana nuna shi wannan kana rage masa zunubi ne gaskiya ne ma'anar rage masa zunubi wannan abubuwan da kake faɗa in an je lahira za a ɗebo aikin ka a biya shi wannan zagin da kake masa duk da ba mutumin kirki ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi shi ya faɗi haka in ka ga mutum yana aikata abubuwa kaje kana ta maganganu a kansa to za a ɗebo kyawawan aikin ka kai ayyukan kan na kirki kake konewa a ɗebo a biya shi wannan mutuncinsa da ka ɓata ko gulmansa da kai ko raɗansa da manzo Allah ya faɗi wannan sahabbai suka yi ce a ya rasulullah ko gaskiya ne hakan yake yace i ko haka yake ai in ƙarya ne sunansa buhuta ne in ƙarya ne sunansa zuru sunansa buhuta ne wannan ɗin gaskiyar ne shi ne raɗa ɗin shi ne jiba ɗin mace ce ta zo ta yi bara ‘yar gajeruwa mai zaƙin murya ta zo ta yi bara gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo sadaka a bata a kawo sadaka aka bata Aisha ta ce kai wannan mace akwai da dadin magana ya dai yar gajeruwa ce yace to kin tuna manta yace ya rasulullah ai sifan ta na faɗa yace i ki faɗa a gabanta mana za ki faɗa a gabanta yace kin tuna manta ta ko ina an taro ka me yiwa ka ce ai kai kana da tsaurin ido dan ke faɗa a gabanka to shi ma zunubi ne ya fi jiba shi kuma wannan sunansa cin fuska ba wani ta yi zan iya faɗa yi zan iya zuwa a gabansa in gaya masa to sunansa cin fuska ima babban zunubi duk abubuwan da ake tafiya ana tafiya ne a kwamfan dare to amma banda waje uku uku ne to uku dai zan iya tunawa yanzu na yi wa tuno wani daga baya wajen shaida za ka faɗi halayen mutum masu muni an kira su kai shaida wane ko a kotu ko a wajen wani sulhi ko a wajen wani abu mai ka sani game da halin wane an ce yayi kaza yayi kaza eh na gani a lokaci kaza to wannan ba rada bane ba kuma cin fuska ba na biyu wajen hulɗa na dukiya wane za mu yi hulɗa da wane za mu bashi bashi ko za mu zai cinci da mu ko kuma a'a za mu bashi jari ko za mu yi kaza me ka sani game da halinsa in ka ɓoye nan kuma ka saji Allah da wajen shaida da wajen harkar dukiya duk in ka ɓoye ɗaya daga ciki ka saji Allah kuma karka masa shaida karka masa buhuta ne ka masa ƙarya ka faɗi gaskiyar abin da ka sani wane kaga wane ya bashi mashin na a caɓa ya je kaza kaza kaza ƙarshen ta ga yanda aka ƙare wane ma ya bashi yayi kaza kaza ka faɗa ko ɗari ne ka lissafa ka ce to dan haka ni kan gaskiya bai ba dai jin ce mu ku hulɗa da shi ba kowa ne ya bashi jari a shago ya karya kowa ne ya yi yaron shago da shi ya karya shi wane ma ya karya shi duk ko kuma tabbi akwai bashin wane ma bai biya ba da na wane ma yanzu ana rigima a kai duk wajibi ne na biyu kenan na uku wajen hulɗan auratayya za a aurar masa da mata ya je neman aure yaya kakan halinsa ta faɗa ai wadan na je ƙara aure ta gidan ma ga yadda aka ga yadda ake ta faɗa wato rashin waɗannan su kuma ɓoye su ba wai kyautatawa ba ne koye su shi yasa mutane suka lalace in ka san baka da hali na gari duk inda ka je za a faɗa ko me ka sani faɗa wanda ka san dai kar in ka lullube sunansa cin amana ha'inci sunansa ha'inci dole ne ka faɗa ai matarsa ta farko ga yanda ko suka rabu da ita dalilin kaza ba cin nama ba suna ce ba gida ɗaya za ku haɗa shi ku ba dan matarsa nan ya yi aure ta kori wance ya yi aure ta kori wance ko ‘ya'yansa duka suke yi wa matarsa ba ya iya cewa komai ba iya na duk abubuwa ne wanda za ka kawo daga baya a ce wanda wani muka kira ka shaida a ce ka san ga abin da ke faruwa to ai ni dama sai kawai in hada ku ne ko za ka aura wannan za a aurar masa ne ko ko za ka aura muna iya raba shi mu ce yanzu hudu kuma ko muna iya dabta su mu ce duka guda na uku ne ko za ka aura yaya tarbiyyar gidansa yake wai ‘ya'yansa za su zama aure gaskiya kuma baya iya kwakwal wancan ma yanzu tana nan a gidan ba zaura wancan ma nan ba zaura duka duka suna taimakawa ne wa mutum ya gyara halin idan ya san za a yi shaida a kansa irin wannan zai gyara halinsa ya gyara tarbiyyar gidansa wannan shi ne amma zama kana taɗi wannan baya da wani to dama baya da wani riba baya da wani ma'ana illa kawai dai kuna jin daɗi kaman kuna farin ciki da lalacewar jama'a kuma Allah ya ma kusan za mu ce la'anci masu son an ta shi alfahisha fil lazina amin wanda suka yi imani ka nemi kullum so kake a lalace kana jin daɗi wani ma yayi kaza wani yayi kaza kuna dariya to ba abin kirki ba shi yasa aka hana raɗan ai ko babban mutum ne har manzo Allah na cewa aqilu zo menene zawil wujuhi atharatin aw kama qala lafazin ya dan yi min rawa ku kutu ku yafe wa masu mutunci kurkuren ka zo cikin mutane kana ce malam wanin nan ashe kaza kaza ko shaidan ma ba a so ko liman wane an kama shi kaza kaza kaza to shi kuma illan sa shi mazalacin masu masu masu mutunci ko lullube musu kurakuran illan sa shine zai hana mutane su zama mutanen kirki mutumin da yake dan kokarin bin Allah aka ce wane ma kaza wane ma kaza wane ma kaza to shi kenan sai ce to ai su wane ma suka yi balle mu to shi sai sai ya dada halaka ta to yanzu wasu wane ma suka yi ko ba haka ba to shi yasa ake ko kotu ne a da in an kai mutum ƙara an same shi da kaza kaza kaza sai a ce a je tamba wani ya shigo da ƙara takarda alƙali ya gani wannan to shi kenan kuwa su zo kotu ba zai iya yin shari'an ba su zo kotu ya azurci mu shiga can ba sai ba za a zo tebur ya hol ba yawwa sai a shiga can ba aka kawo magana ya kai yanzu aka yi kaza kaza kaza in na duka ne a sa dogari ya zuje shi a sun rufa maka asiri gobe mu sake jin wani a gari za ka ji ga maka a gari a bainar jama'a za mu yi kaman ka da sarakuna sukan yi haka ko an zo fada sai a ce ku fita sai jama'a fada duk a fita sai a fita a bai dogare dogare ya zo buge hulan buge hulan faɗi ƙasa ko kuma in ba a kai buge hula ba in kaman kana da ɗan sarauta ko wani abu fizgara wani wani mutumin banza mutumin ofai ofai da kai kai ka ci kuɗin yankinka ka ci kuɗin talaka banza sarki ya ce muna ji to da suna da zuciya ya sai gida ya rinka kuka wajen iyal ya sai mun muna ji to yana cin ciwon wannan amma dai ba wani a ce to kai shiru ina ce ba bai nan jama'a ba ai kai sa kai shiru to ana irin wani kowa da irin yadda shari'a take tafiyar da shi shi kenan sai kowa ya shiru kawai magana ta wuce kuma daga nan wasu sun bari ke haka haka salo-salo ne kira zuwa ga Allah da nasiha da jawo hankali salo-salo haka ake bi akwai wanda ma aka rage masa gemu kai gemun ka sai ka zan nawan zan tsinke gemun banza kuma a ce aske daga cikin duk yana cikin hukutu su tuhu da kamun sun kawo irin wannan a aske maka gemu kenan kullum sai a kana haka kana rawani kai ba budu ba kana sa hama wani sai ya tsaro tukunna saboda a daɗin an san an ce an ganka ba gemu akwai abin da ya faru wannan ukuba na kullum kana naɗa kan kana abin nan ba za ka fita jama'a ba har sai ya tsiro to duka wani hanyoyi ne na na jan hankali to kan lokacin man nisa na'am eh eh a kai kai ka shiryar zuwa ga sabon Allah bai hallaka ba wannan ma tambaya ce muhimmiya eh mutum ya zo ce ma wai ina ne gidan ana cewa akwai wani a gari anguwan nan ana a garin nan ana cewa anguwan tudun wadan dan iya kaga idanunsa yana kwalla kwalla ina ne kace ban sani ba ba ƙarya kai ba ƙarya ce na halal ƙarya ne na hana abin ko ga Allah nan an ce akwai inda ake sai da ganye ko kace a nan ango na alayyahu ko wani iri daga ka faɗa da zai ta ta shi kenan kai baka gane ba ne yayi kamar duk inda zai zaman to waje ne na barna ka fahimci mutum barnan yake zai yi ka tambaya da Allah shagunan nan ba inda ake sai da sigari na kace mun ban san dai anguwan nan ana sayarwa ba kasan abin gali wannan daidai ne ai har wasu sadaka da muke yi sabon Allah ne sai dai kawai an bari ne manzo Allah ya ce la ya kun da maka illa mu'minu ko wani ruwaya illa taqiyu ko mutum zai da wallahi wallahi wa nake ji karka ba shi abinci ya ce koshi ya daɗa sabon Allah to mafi yawanci wannan sadakokin ba na alheri ba ala zai a gaita da su wani kenan ba ka saya masa ba yunwa ya kashe shi to babu in ba kwa saya musu ba za su yi ba akwai wanda ya zo yunwa na ke zai da za ka sai wani ya ce masa ko ga bari a saya mai daidai da bayanin kuɗin kudin in ya saya ya karka bashi wancan abin da ya can zai je daɗa saya ba zai ta abinci saboda duk wannan ba sadakoki ba ne na alheri mutane suna taimakawa ne bisa sabon Allah mu abin da muka sani da iyayenmu kai har yayu a kan ba ka je tefa ne ba ma ba za ka ci abinci ba uwarka kuma in ta baka sai ta shiga uku babar ce wani waye laifi yau wanda ya bashi abinci a gidan nan ni da shi haka za ka kwana da yunwa kuma baka isa ka je maciya ka ci ba dole ka dawo gida wanda ya sarfi haka ake yi cewa ne an ce fa ya kai nika bai kai ba bai kai ba eh waye ya kai wani ne ya kai to ku sa masa abincin gani sai ya kwana da yunwa a ranar ko da matar wansa ne ta aike shi sun dai da shi ake sawa abincin ko ba zai ci abinci ba gobe ba zai tashi yi ba ko ƴaƴa ya yi wani laifi ba kin aika ba ma wani laifi haka ya ce yau dai ba za ka ci abincin gidan nan ya haramce ka su iyaye da haka suke tafiyar da yaro amma ƴaƴan yanzu sun fi ƙarfin mutane sun zama su ne ma iyaye a wajen sakar kari kuma su zama musu azabun alimu domin yaro in ya lalace kai ne katangan ƙarshe sai ya gama raina kowa to kai ne na ƙarshe kai zai dawo ya maka raini da rashin kunyan da kowa ya sani kuma ba mai tausayinka sai ce ba shi ya bata shi ba kowa ya gaja ba shi ya bata shi ba ai ka za ta za ta za me bai yi ba yau ya yi masa katangan ƙarshe ne za ka mu kiyaye wajibi ne mu kiyaye wannan in muna hana wayannan abubuwa su ne zai sa abubuwan su daina amma yanzu kun zo wasu lokaci ba a ce ma karuwa karuwa mai zaman kanta ne ka faɗa ma ka ci mutuncinta to ba dole su ji daɗin yi ba Allah ya tsawo ni salati manzo Allah لا تنكسرنا بها أمورنا تفرج بها كروبنا ومرات بقلوبنا أبدالنا والسلامة والعافية في دنيا ودنيانا أنك لا تنكسرنا سبحان ربنا السماوات والسلام الله